sai ya ce kana babu min wuce hakika ko ba ɗakin na Aisha tana kallon arewa kun za a jahiliya akwai wanda suka tamfa har daga baya baya akwai wanda suka tamfa wai ko ba ta kalli arewa akwai wai wasu masifu da za su rika zama ko ba ɗaki to sai aka yi wa ɗakin na Aisha ko ba arewa take kallo arewa ke dan a rufe ne tamfin da ake a kai na jahiliya da sauransu saboda haka arewa take kallo sannan sai ce wa kuntu sai nace misra'an kana aw misra'aini takin da ra'aya ko ba ɗaya ce ko biyu ko ba ɗaya ce ko ko biyu kana sai ce kana baban wahida ko ba ɗaya ce kuntu sai nace min ayyin shay'in kana da me aka yi kobar har yanzu kai yanzu ke ta baba wata fakan ka aure ta zai ta baka doka cewa ga yadda take son ɗaki sai an masa wani sai ba iri kaza sannan kofar dana ko kuma mai kaza ko kaza ko kaza to shi ake gaya ma yanzu da wani irin kata ko aka yi kofar ɗakin na na Aisha Allah ya ƙara masa yadda ya ka ce ma min ar'ab sunan wani itace ne kamar a ce black afara da ake magana ko to saboda haka ausajin ko ga wani wato ko wani katako shi ma mai suna sadi an an da sadi gaba ɗaya sunan katako ne shine na baku misali kamar yadda za a kalli wani yanzu a ce masa timba a ce black afara white afara waye waye su ba akwai sajin akwai ara aka yi da kyau ko wannan shi ne ka san da asalin ɗakin na Aisha Allah ya kara masa da yadda yake magabata a baya sun ta kokarin a barki kar a rushe domin ɗan baya su zo su gani masu tsoni da yawa to har sai da musayyib Allah ya kara masa yarda yana cikin waɗanda asirin su takaddimina suka dage cewa a bar aikin na Aisha a yadda yake. An gane ko? Saboda haka yana cikin waɗanda suka nemi a bashi a yadda yake, an kuma bashi amma lokacin da aka samu sabani tsakanin Sa'id ibn Musayyib da Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan shi ne gwamna a lokacin kawai sai za a rufe ɗakin wai dan ya kunta tawa Sa'id ibn Musayyib shi da shi shugaban kana rigima da shi ya san ta hanyar da zai biyo kawai ya ga dama zai ce hanya za a biyo ta hanyar gidansa to kaga abu ne da daddai a shi Abdul Malik ibn Marwan shi ne da asibai irin wurin mutai ko yake gano me yake so da ba mutum zai ba illa ai yana gano me ka fito shi which point din da yake ne ba to shi da irin wurin mutai yana shi wanda suke yin sai a wata kin da rai ka kada a wuce a bai a yadda yake dan kowa ba ya zo ya ya zama tarihi an kwa bai har aka zo duka an kula bawo suka wuce su a to Umar bin Abdulaziz duka amma da aka zo zamanin Abdul Malik ibn Marwan yana rigima da da shi Sa'id ibn Musayyib da yake Abu Zai kawai ba wai dan taki ba dan dai kawai inda ya jawo shi an gane ko to wannan shi ne hadisi na gaba حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابراهيم ابن ابي فدي عن عبد الله بن ابي يحيى عن سعيد بن ابي هند عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yake la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba ba za ta tashi ba ita alkiyama ba za ta tashi ba hatta yabni nasu buyutan har sai mutane sun rika gina gidaje yutuna ha wasiyal mara'i suna kawata gidaje irin yadda ake kawata ababen hawa yanzu idan kai da karaki zai hau doki wani sai ka san kaje ma dubu ɗari biyu ba ɗari uku ɗari biyar adansa na jikinsa to haka ga za ka ga wasu zo suna kawata gidaje irin yadda ake kawata dawakai Kana Ibrahim, Ibrahimun na gari, Allah ya kara masa wato rama yace ani tiyabul muqaddasa yace ana nufin tibabun da yake mai layi layi kamar tibabun da za a zo a yi shi mai layi layi a kawo kai a fata kyau shine ba da nake cewa ba laifi bane idan mutum ya zo ya gyara gidansa amma yana zama abin zargi idan ya zo kawai layi ne zai zo ya tafi gidajen mutane biya kawo ta gidaje amma kaga layi ko da layi da babu ko ana ku ta gidi ko dai ne ba inda kwata za ta yi saboda shi ya gyara cikin gidansa kawai ko yana da halin da zai je yin hanya to wannan zai zama abin zai amma idan kamar yadda ake faɗa kaga duk wata gida da za a yi bayani yanzu har wanda kake kallo yanzu sai aka yi gidan da ya kai ya komo a kasaita da kyau har yanzu ba a samu gida irin nan na zuwa dan kaza ta haɗi ɗeji ne da Allah ya ce kaza ta haɗi amma da za a sha mamaki Iza duk wani ado da za a yi shi yanzu ba. Tintini already an wuce shi kawai wa tilkal ayyamu ne. Haka abin yi. Ha? Misali da muka zo a suratul Naml. Ai kaga tun a zamanin Annabi Sulaiman ba. Aka zo da yanayin da za a zo basaraki ya ce tsabirke su amma da daro aka yi mata gida fadar da daro da lallabe kafa da ta zama kauye a gurin yar kauye saboda gaba ɗaya gilasai ne a zaba kasansa kawai ruwa take kallo ta ƙasa ta nan nabi alhali ba ruwa ba ne. Wannan juya su rika baka hoton cewa ci gaba ba cikin akwai duk wani abu da za ka gani yanzu wallahi ba zai aiki. Sosai kuwa. Eh haka kawai zagayewa za a yi. Duk abin da yanzu aka wuce shi za ku ga a kayan gotsun za ga an kuma dawo matsayin nan lillahi. Na, to saboda haka shi ne yanzu misali, ai ka duk ɗan shekara talatin, talatin da biyar, ai ya san an baba bai ba sai ya kai talatin, ba ya san wato in za a kai amarya da da da da da gadar karfe ake kai ta mai kyau, mai rumfa. Ko? Aka zo aka daina shi, amma yanzu kaga an kuma Dawudu ya ke. To shi ne wakil kan ayyamu, Dawudu wa bai nan Yanzu kumbo da ɗayan ɗayan na ke zuwa su walla ai ta su ma yanzu modernization ake ƙara kawata za ki ana wanda da a cikin kaje zai ka je mota ka ga tsofaffi da yawa wasu matasan in shekara sha ba su za a yi amfani da wannan ba yanzu kuma za ka dawo sai wani ya ɗauka sabon yayi Bayarwa da da wani. Sosai kuwa. har wani aka yi wanda ku iya tuna wanda za aka rika cewa ya ce wai kogon ne a tsakiyarsa ko menene za ga ana auna shi. A ba mero mero ai ta baya baya ce ya irin wancan kwallon. Shi ne wani da za ga in aka je shi da cewa ta tsaga an haskara rawai tsakiyar da wai ana ta kogon a tsakiya. Ya shi ne wannan wato hadisin. Ya daya? Mana yake babi na ɗari uku da talatin da biyar babu kaulin rajuli la wa adita da ya bude ka inda da me sunan ka kila yani babu kaulin rajulin lawa abika kuma kamar yin mai din da yake kawo cikin babin da yake magana akan wato mutum ya ce la wa abinka da mahaifinka shi ne malamai suke magana akan wannan ana magana ne akan rantsuwa kuma wannan ba zai iya kashe shi wai kwayar ba saboda irin wannan mutum shi yake kashe Ikin nan ne dai. kaɗan ban kace kaɗan me kaɗan saura nawa kenan to kuma ɗan nawa ake zuwa jiya to kuma shi ne saura kaɗan a gabanin ko nawa a rai ya yi to an tambayo ai da an sani an tambayo ku
ai ana ana ta wannan ana samun masu ba a haka ana samun kuma da Allah ya ji zo da ya ji ai ta ce ai gaba ba ruwan ka ne kai ba ruwan ka da wani Wallahi kuwa. kuma ka ga dole sun dole dai wannan gurin ce ko ta tamanin din ta yi abin da nake ga wasu dan ne yanzu a gida na ta nawa ce
ala koi wanda ke jin ne ban ba akwai batirin talatin da biyar za a jiya mai kyau sai a sami wannan hali ta ba ta ta yi sai in ba ta dubu biyar ce ko ta dubu goma ko ta sha biyar idan fannin biyu ne a sama misali zai sanya tsara ba ta rubu ta yi shi kenan sannan lokacin da ake amfani da shi magarba ita ne sai a wallahi ba zai daɗe ba zai daɗe ana amfani kullum wutar zagan ta sai
ko ba tare yin ba tare
shi wannan ba a sa ko ba a sa ko a sa رضي الله تعالى عنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gurin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kaga mabniyun lil majhul kenan mu ba ni ba a san waye ba ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam na'am فقال يا رسول الله فيك يا مايكين الله أي الصدقة أفضل أجرا wace sadaka ce ta fi girman falala wace sadaka ce ta fi girman falala kala sai annabi ya ce amma wa abinka sai dai wa abinka ina rantsuwa da mahaifinka shine malamai suka ce wannan magana kamar yadda malamai suka kawo ita ibn imamul mundiri duk da ya ba a ba hadisin ma yake cewa wannan hadisin fa ya zo ne annabi ya faɗe shi ne kafin a yi hani akan rantsuwa da mahaifi kafin wahayi ya zo mu cewa an yi hani akan rantsuwa da mahaifi in za a yi magiya ko rantsuwa da Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba to ka ce ce la tunabba anna lallai wato za a baka labari za a zantar da kai sai ce an ta saddaka wa an ta asali an ta ta saddaka ne ka yi sadaka wa an ta sahihun kana lafiya lau sahihun kuma kana san abu kana lerowarsa ba daidai ba ne yadda mutum sai ya gaji da abu sai bayar a'a kana son sa an gane ko abdala ajra wuce to sai ce tattal fakara kuma kana tsoron talauci kaga dama Allah cewa a shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha idan yana muku alkawarin talauci eh yana gaya ma cewa wato um, yana kuma umartar ka in ka ɗauki naira goma a cikin ɗari zai ce ba yi kenan ka karya ta yanzu za ta kare haka shi dan yake gaya wa mutane to sai ce wata amalin gina sannan kana burin wadata al'amal buri kana burin wadata an gane ko sannan yace wala tamhal kada kai sakaci kai sako sako hatta idza balagatil alquba har sai rai ya zo ma wuya alhalq idza balagatil alqub kalla idza balagatil alqub ko yawa yayin da rai ya zo wuya kenan ya zo wa'annan wato wuyan mutum daidai gurin da yake hadiyar yawo to sai sai kulta sai ka ce li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa kad kana li fulanin sai mutum ya ga zai mutu sai ya fara rabon kuɗi to to a ba wa na kaza a ba wa wanda kaza shi sa shari'a ta zo take duk wanda ya bada kuɗin ma a wannan gabar yana da ya zo mutuwa to iyaye suna da dawa da yashi da sai na farko idan ya bada kyautar tawara wani over three akwai rejected a ciki an fahimta da kyau ko sannan idan ya mutu asarar dukiya gaba ɗaya idan ya tsara ta gaba daya to sai ya biya shine mai muktasar yake cewa idan mutum ya zo mutuwa sai sai zai ziraran da yake da shi gaba ɗaya sai ya haɗe saboda kai ƴaƴansa su gada to sai annabi alaihi salam mai muktasar yake idan ya mutu a farɗe shi kai aimaki ya ta a taso hanjin a fito da kayan magada a raba mu mu ga tafiya eh sunan lani a fito da su sai an raba mu To akwai wanda sun zo ba kwa ganin har yanzu a turai ana wannan mutum zai mutu sai ce ya bada dukiyar daga gidan karnuka.
ko ko karan sama ne Eh ko idan yana da karan zai ban masa an bai da zai ce gidan karnuka ya bawa ko gidan aladu billions of naira haka suke yi. To kaga wannan mahallin jahili ne amma wa abika mun faɗi cewa an ce annabi ya faɗi wannan ne lokacin ba wato ba a- ba a hana ba duk da cewa sun yi magana a kan hadisi na'am babi na gaba babi na ɗari uku da talatin da shida babun idza talaba falyatlub talaban yasiran wala yamdahu babun da yake magana idan mutum yana neman bukata zai yi wani abu to to shine aka ce falyatlub talaban yasiran idan zai nema abu a gurin wani to ya nema nema ta sauka wala yamdahu kada ya ta koda wanda yake nema abu a gurin sa misali ba a san mutum ya zama maroki ne an gari misali ya zama la yasaluna nasa ilhaban har in ta kure sai ce kai a ke ba wallahi tun jiya wancan abinci ba kaga in dai ne hankali ne kai kuna zaune da mutum ai ya kamata kai kai kai reactive cewa me yasa kai ko dinje baka ji asibitin jiya in ka ga ya wace ka san babu misali domin ka da ma ya san kai ka fi karfin sa kana da hali kuma aminin sa ne kai ko wani nasa sai kin ji wallahi ban ci abinci an gane ko to saboda haka shine wannan dabarar talaba ne firan kiran yayi iya wannan ko kuma in ma tambaye zai tambaya dai amma kai ya wuce gona da iri حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش سليمان بن مهران كنا عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا طلب أحدكم الحاجة وليطلبها يسيرا إذا تيجي لي من موجب قاطع menene ta sassauka fa inna ma lahu ma qaddara lahu wane mace domin duk abin da aka kaddarta masa aka yassare cewa zai same shi iya kaɗai wannan zai samu wala ya ce a rukun sahibahu fa yamdahu kada ta yin je gurin mutum zai roƙe shi wani abu ya ta koye ta koda shi har ya ta ƙarya har wallahi duk garin nan ba zai kyautar ka kuma ƙarya yake ka zama maroƙi ke fa yadda azarahu kaga daga nan ne ka karya ma baya domin wataƙila za ka sake koma yin riya ayyukansa na alkhairi da yake yi yanzu za ka sa ya riƙa yi don mutane ba don Allah ba duk wanda aka sa shi ayyukan suka fara koma wancan bangaren to ai an karya masa baya domin abin da zai yi dan Allah yanzu ba dan Allah yake ba Allah yake حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي المليح shi ne Amir bin Usama sunansa Amir ibn Usama yana cikin khiyaru tabi'in eh tabi'i ne amma babban mutum ne mai- mai karam yana da hadisai da wato abubuwa masu bankaye sannan ya rasu a shekara ta ɗari da sha biyu an gane ko to shi ne yake cewa abul mani ibn usama shi ne yake amir bin usama sunansa abul mani alkunyarsa ce أنا أبي إزة يسار بن عبد الله الهذلي كنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد قبض عبد بعبد ف- إذا الله ينفع تتوكل رب متن أو تكسا إذا الله ينفع تتوكل رب متن أو تكسا جعل له بها أو فيها حاجة sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa bukata a biha a wannan kasar au biya ko a cikin kasar sai ga ya tafi misali zan ba ku za ku ga mutum wani mace ko namiji ba lafiya ana ta yadda za a yi ana ta magani amma da Allah ya yi ba a nan za ta mutu ba ko ba a nan zai mutu ba sai a nijira sai ga Allah ya kawo wani abokin ɗanta ko kuma ɗan nata ya dawo daga wata tafiya ya zo ya ce gaskiya babu wanda za a fita da shi haka ne ana fita kuma ba za a dawo da ita ba saboda Allah ya yi ƙasarta a can take wa ma ta diri nan sun bi ayi arzin ta mutu an gane ko to saboda haka shine idan Allah ya nufaci daukar rai arada idza inna la idza arada awadu qabda abdin bi ardi idan Allah ya so daukar ran bawa a wani wata kasa ya lahu biha aw fiha haja sai Allah ya sanya bukatar sa a wancan garin sai ka ji an ce ai ya tafi ba ruwan Allah domin lokacin da mutuwa za ta zo abu ne kankani kaga ana bada misalin Annabi Sulaiman in za ku iya tunawa wata rana yana fadarsa sai malakul maut ya samu ziyara da ya zo gurin sa sai ya tsira wani mutum ido da ya tsira masa ido sai ya ta kallon sa sai mutumin ya kaga sai ya zama gilti sai ya kargu kai ne kawai ka ga mutum yana ta kallon ka sai bayan malakul maut ya tafi ya fice ya tafi sai wannan bawan um, mutumin bawan Allah na fadar Annabi Sulaiman sai yake da shi ya nabi Allah man huwa wancan da yazo wai waye ne yake ta kallo na yake ai mala'ikan mutuwa ne yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake ta kallo na kawai sai ta dara sai ya gudu sai ya koma India ya gudu India saboda haka sai da mala'ikan mutuwa ya dawo fadar annabi Suleiman sai yake tambayar sa yake cewa wai ran nan ku da ka zo na ga kana ta kallon wani bawan Allah nan me yasa kake kallon sa sai yace eh akwai bawan Allah da ubangiji ya bani umarni in je sauran sa a India sai na ga saura oke a lokacin cewa yi don Allah ka taimaka min ka sa wani aljani ya sauri ya kai ni India India wato aljani ya dauke shi cikin kimtawa ido ya kai shi India sai ce ai nan na ta kallon sa ne saboda Allah ya umarce ni dan tsauran wani bawan Allah mai kama da shi sak na ga kuma shi ne amma kuma na ganshi a nan kuma a India aka ce zan tsauran sa sai annabi Sulaiman ya bawa malakul maut labarin cewa to ga abin da ya faru yace to ai idan mutuwa ta zo lokacin ta yi ba wanda ya je tsallake mata lan yakara Allahu nafsan idza jaa ajalu wallahu khabirun bima ta'malu saboda haka duka inda mutum yake idan mutuwar ta zo ba ta jira bare kuwa sai shine biya hajatan mai haja an gane ku bukatar shine ma Allah ya yi babu qawlu rajuli la bulla jami aka shine abin da ake mutum ya ce babu ya dari kur 37 mutum ya ce la bulla alban ai kaga dan jijiran ku kada Allah ya dansa sa makiyinka shine Allah ya karya makiyanka da bawo jin cewa kan za ka hana wa yan siyasa eh, wannan ko ana miki kirari ko kai wani ya gaya ma Allah ya karya makiyanka eh Allah ya sa wato makiyanka mu ga bayan su irin wannan Jan'an daga Jan'an ne wala yajrimannakum Jan'an ko inna shani aka huwal abdal lalle makiyanka su ne ma mai ɗinka gine mai yankakken baya wanda in ya mutu baya ba shi da mai mara addu'a an gane ko to shi ne labulla ja ne haka babin da yake magana akan cewa wato labulle sha ne aka kada Allah madaukakin sarki ya ya ya ya ya yake fara zuwa da hakuri da wannan abu an gane ko wato kada Allah madaukakin Allah ya karya makiyanka حدثنا موسى قال حدثنا السعي eh asai ibnu uzn kenan duka ne shi ma aka ce an gane shi ma wannan bawan Allah to shine yake cewa kana sabitu aba hamza kana akbarani abu abdul aziz shi kuma wannan majhul ne ibnu ibad ya kawo shi amma cikin sikat amma majhuli ne gaskiya to bara ku ji to shine yake cewa um قال أمسى عندنا أبو هريرة وترانا أبو هريرة ya yammata a gurinmu fa nazara ila najmin ala hiyali kawai sai kalli wani sauraro da yake setin kansa shine ala hiyali fa kana da yake wallazi nafsi abi huraira biyadi na rantse da wanda ran abu huraira ke hannunsa lai waddanna aqwamun lalle wasu mutane za su rika burin su rika kaunar walau imaratin fi duniya a ba su jagoranci a duniya la haula wala quwwata illa billah su rika fatan su rika rige-rige a kan neman kanzila da ciyaman zuwa sama. Yace za su rika guri wa amalin da ayyuka mutum ya nemi aboyin gidan. Annahum kanu muta allikina inda zalik. Shi ne malamin suka ce fasara biyu ake anan. A wata ruwayar mu'allikina. Wato, ko da a ce za su kasance muta allikina saboda yadda suke neman nuna kansa a basu mukami kai ka ce wato za a rataye su a cikin tauraro kaga ai a tauraro dai kowa zai ganka ko kuma a bayan sun yi mulkin sun gama saboda nadama sai sun rika wato wato burin ina ma saboda ta kai abin da suka yi dama a cikin tauraro aka rataye saboda matsalar da suka shiga yanzu inda zalikan najm wato a rata yasa a cikin wannan tauraron walam yalu tilkal ibarat to shine ma da yake ba kuma za su samu wannan jagorancin ba wala tilkal amal ko wannan aikin thumma aqbala alayya sannan ya juyo ya kalle ni indi jiwa abu abdulaziz ya juyo ya kalle ni sai ya ce da ni fa kana sai ya ce la bulla shani aka Allah ya karya makiyanka. A kullu hadha sabu li ahli al-mashriqi fi mashriqihim wannan maganar da kake mutanen mashriq da mabi mutanen iraki kenan da kewayenta sun san da wannan maganar kuwa domin kamar yana magana akan wato sun fi kowa neman shugabanci saboda kun ga a lokacin ai da za ku iya tunawa su mutanen mashriq daga mashriq daga madina kenan ake magana annabi cewa al-fitnatu min haythu yatlu qawmi shaytan Iraki ba? Eh, san ne fitina ta nan kawon ce dan zai bullo. Saboda fitintunu da za su ƙara faruwa, annabi ya yi nuni ne zuwa ga Iraki. Kaga lokacin da annabi Alayhi Salatu Wasalam ya yi mutanen Yaman da mutanen Sham addu'a, ai wanda suke zaune a gurin sai suka ce ya Rasulullah wa fi najdina. Najd fa. Sai annabi yake da su hunalika zalazil wal fitan. wabiha ya bilu wa kaunin shaitan yace a nan ne za a yi girgizar kasa ka san ka ba ta shi kiyama za a yi manyan girgizar kasa guda uku daga cikin manyan alamomi guda goma da annabi ya faɗa to saboda haka to sai annabi yace a nan ne ai za a yi girgizar kasa da fitintunu eh kuma daga nan kahon shaitan zai kullu saboda a wannan lokacin mutanen wannan gurin yawancin su kafirai ne sai annabi ya ba da labarin cewa wato haka al'amarin zai faru kuma sai da al'amarin ya rika faruwa a haka kaga a daga nan aka fara samun raguwa ai babba tsakanin musulmi kashe sayyidina Husaini kashe sayyidina Ali ko duka kenan al'amari ya zama babban kofa Allah ya kiyaye kamar yadda malai kawo a fatawul bari ka koma dan ajizi na sha uku za ga yayi wannan maganar doguwa ya kawo ta sannan ya ya kawo magana akan bayyanar kakawari suka bayyana Abdullahi da Abbas ya rika fama da su suka koma daji yaje ya ja aya su ja eh ya ja su ja da kare ya zamo mutum bai bi wani fasin a cikin ko kuma ka ce wani obacin nasu ba mutum bai bi dubu biyu ya iya gayyatowa su kare sama da mutum dubu goma duk sun tare a daji kawai suna cewa sun kafirta sayi na halin sun ce ya kafirta biya na ta yi sallah a bayan sa ba shi kansa lafiya to sun shi ne yake cewa um, قلت نعم والله yana ce kwarai ko wallahi kala zai ce laqad qabbaha Allah wa makar to kamar a Hausa kace Allah ya wadaran wannan lamari wa wallazi nafsu abi hurayra bi yadihi na rantsi da wanda ran abu hurayra ke hannunsa la yusukan lahu muhammadan gababan to fa lalle wato wasu umuran gababan za a koro su umuran gazaban yadda ka san wato fitatattun rakuma za a koro su fa anna wujuhumul majanul mitraqa fuskokin su zaka gan su wa'ancan mutanen yadda ka san wato fuskar da aka daddaka da guduma ta lullume kenan hatta yulhaqu shine malai suka kina da wannan jima da magana cewa kamar mutumin da kamar wanda yayi mukami ya gama kenan kansila ko ciyaman ko dan majalisa ka bai shekara hudu wallahi wani ya zama abin tausayi za ka ga yadda zai koma shi sai yanzu suke kokari idan mutum ya hudun ya gina kansa wai sun manta cewa a wancan lokacin na yanki wani abu ki tauzan kaza amma fi samun kuɗi amma wani kuka suka samu kuɗin yana ina yanzu ai ba tarawa ba ce albarka kana ina ɗazu ake gaya min wani bawan Allah da ake gaya min abin ya ɗaure min kai idan Allah bai sama albarka a dukiya ba kai shiga uku naira a miliyan goma ya shiga matsala aka sa ya sirri gidansa miliyan goma bai kai haka ba bai kuma miliyan shida ba gidan wani ya zo ya siya da daraja dan ya ce tile eh ya biya bashin ana magana cewa zai biya bashi ya samu rara ya je gida ya samu rara ya sana'a amma wallahi da ake biya mu aka ce an yi wannan bai biya bashin da ake wunsa na wajen miliyan shida ba ko biyar bai biya ba daidai sai gida da bibu miliyan uku ba daidai sai wannan wai can bai gama biyan su ba ba ta kamata a ce in yi sai kilin miliyan biyu za ta iya sa yi sana'a sai jujjuya to yanzu masu sa wata gina bai yana cikin gidan kawai ta bi har ya sai da shi kansa gidan da take wannan wata irin masifa ce gidan da yake ciki ya kashe wancan kuɗin gaba ɗaya kudin da gidan da yake ciki ya karbi kudin ya cinye ba su sani ba shi kansa ya karba ya cinye to irin wayannan zaka ga duk irin yadda Allah yake musu jarabawa kenan a cikin dukiyoyi to shi da kore da ake so a kiyaye ka nemi albarka ba wasu duk abin da zaka yi nema a gurin Allah nemi Allah ya sa ma albarka ba yau kuɗi wani dukiya albarka abin da ake nufi sai Allah ya kawo kuɗin kaɗan sai ya hana abin da zai kace ta ya hana abin da zai kace ta din larura sai Allah ya kawar ba Allah ya albarkaci rayuwar mu to ne abin da yake faɗa to kaga hatta yulhaqu da zar'i bi zar'i a sai an sadar da ma abota gonaki da gonaki inda manomi ne to sai ya koma da mawaya sai ya koma wannan zar'in zar'in in ciwon jami yake yi wa ya kowa gurin jana nawa akai kuma da misalai ne za ku ba da misalai da yawa wani yanzu ka bi shi gani Allah baka dau nauyin kowa ba yana da bara wani rabu sai ya wani rabu sai je kawai amma an jinsa ko ne ra hamsin babu Allah ya kiyaye to shi ma bai ibn islam ne wanda suka ce makobi ne aka Abdul Aziz wanda sunansa Nasir ibn Imran gaskiya majhuli ne amma dai a kadan shekul al-awwal aka ce magana farko farko ya tabbata cewa marfu'i ya ce daga Abu Huraira ya jingina ta kamar yadda Malam Albani ya ga a cikin sahih magana farko farkon ke na akwai gare shi eh shine manomi sai ya koma nomansa sannan mai kiwo kuma ya koma kiwonsa wanda zar'i da zar'i shi ne manomi ya koma makiwaci ya koma kiwonsa injiniya an kusa ba za a koma daga ko ko dan jagaye la wallahi ya sa to wannan shi ne mu je gaba mu yi karatun mu babi na ɗari uku da talatin da takwas babu la ya kulu rajulu allahu wa fulan babu kada yake da tauhidi kenan babu da yake magana akan kada mutum ya rika cewa Allah da wani kuma ka sa kwanciyar fit adadi kamar yadda ake faɗa ka haɗa Allah da wani a tare ba tare da ka bambanta da wata kalma da za ta nuna da Allah da wannan din ba matsayin su da yawa ba za ku ji hadisi haddathana Matr bin al-Fadl قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سميت مجيتا إلي ابن سمي الأوزاعي أبو أيوب الشامي إلي وانا أنت يا عدد kusan mutum dubu ɗaya cikin zaɓe shi wannan mutum dubu. Ya san wa annabi na Umar ta'alahu an maulahu yana iya cewa wata rana Abdullahi da Umar yake da kai man maulaka waye uban gidanka waye uban ɗakinka fakana zai ce Allahu wa kula kun duba kalmar mahallin shayi ke Allah da wani Allah da wani ba da biyar malaman tauhidi ba za su yarda da wannan kana ibn umar sai ibn umar yace la taqul kadhalik to kai kale ji wani sai yace kada ka faɗa haka la taj'al ma allahi ahadan kada ka haɗa Allah da kowa walakin qul fulanun ba'da allah yawa sai dai ka ce bayan Allah madaukakin sarki to wada ne kuma ko ka sa summa ko kuma wa'ada shikenan a ji ba tauhidi malam sai ka ce bayan Allah madaukakin sarki to wani zai uban gida wannan ya halatta amma ba za ka ce Allahu wa fulan ba wancan kintin ne haramun kan bai halatta ba rashin ladabin yake fitowa haka ji amma sun ba in aka kawo kalma ta karaki ko ba'adu ba komai kuma da shi ne ai duk wanda Allah ya zama man maula din ai ko jakka babu eh lallai za ka ga wato wani ce sosai in za ka ce wanda ya faɗe ta da gaske a su azuci to Allah zai zama mawa maula in dai da gaske kake kamar da ya ba da wannan zahabi da cikin sahabbai so da haka in dai Allah ya zama maulanka to zai jige ma gaba a komai nasa Ubangida. in shi ne dama ai a hausa ba laifi ba ne don mutum ya ce wani uban gida ne amma a tambaye ka kace Allah da wani haɗa Allah da wani shi ne matsala yawwa yawwa amma kawai wani uban gidan wani ne ba laifi ba ne ba laifi ba ne amma Allah da wani ka haɗa su a tare shi ne kuskure abin da ba a so ku kaga wannan in ka koma musulun da Imam Ahmad ya kawo shi wannan hadisi babu kaulin rajuli ma sha Allah wa shida babu da yake magana akan fadin mutum cewa ma sha Allah Allah ya so ya ga dama wa shida wa shida wa wuce ba sannan kai ma ka ga dama ba fa sannan din ni na faɗa Allah ya ga dama ka ga dama bai da kuma ba bai da ba da ba kawai wa shida wa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأجلع عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلم يا سيد النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت Allah ya ga dama ka ga dama kana da yake ga Allah lillahi yidin ake sanya wa Allah kijiya bayan Allah ya ce karku sanya wa kijiya ma sha Allah zai ma sha Allah wa'adahu Allah ya ga dama shi kadai shi ne kaida tauhidi ke wannan ma imam Ahmad ibn Majah na sai duk sun kawo shi da sai cikin sunan al-kubra imam Tahawi a cikin mushkil al-asa da imam Darimi a sunan al-asa bai kawo ai kaga akwai akwai hadisin Jabir ibn Samura wanda yake cewa daga annabi alaihi salatu wasalam yace annabi yake cewa kuntu asma'uha minkum fa tu'zinini yace ina jin wata kalma daga gare ku da kuke cutar da ni da ita sai annabi yace wala taqulu ma sha Allah wa sha'a Muhammad kada mun bi wannan a kitabu sauri kar ku rika cewa ma sha Allah wa sha'a Muhammad kar ku faɗa haka annabi alaihi salatu wasalam ya hana sai dai ku ce ne ma sha Allah sun ba shi ita yawwa ko ka ce ma sha Allah wahda musau Allah shi ya ga dama amma kawo wannan annabi alaihi salatu wa salam ya hana to Allah ya ce kaga istighfari zamu ta yi kenan in ji ya gida kaga aka baga ba ta ce idan ko ku bai da dini ya bai ce idan ya buga ya ga daukin sa na gadda ba sai ce to yau Allah dai ko idan yau ba ta magana ta mayar sai ce to za ka Allah ya kai ma ka da shi kai kai kai yayi yake zai ga to wani abin kai wa Allah sallallahu alaihi a ji istighfari ko kun ji tabbiro rabbukum to inda muna kwatanta wannan a kawo kanmu kaga ba za mu kasannuwa ba za ta shiga matsala ba ba matsalar ba na ake ba babi na ɗari uku da arba'in babin da yake magana a kai babu gina'i wallahu babin da yake magana a kan algina waka wallahu da wasan manya shi ne warki da Allah mana hukun sarki yake gaya mana cewa wannan rayuwar lahu wa la'ibun ko la'ibun wa lahu kamar da ya zo a a cikin alkur'ani ya zo la'ibun wa lahu ya zo kuma lahu wa la'ibun da haka za mu yi magana a kansa حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر الى السوق yace na fito ni da Abdullahi dan Umar wata rana zuwa ga kasuwa za mu je kasuwa kamar ala jariyatin sagira to ganni sai Abdullahi dan Umar ya wuce ta wajen jariyatin sagira wata karamar yar yarinya budurwa tana waka fakana sai Abdullahi dan Umar yace inna shaytana shi fa shaytan da kuke gani law taraka ahadan la taraka hadi da zai kale wani to da ya bar yarinyar nan me yake zai nuna yawa tana aikin shaytan saboda haka da zai bar wani da ya bar wannan yarinya shine malamai suka ce dalla ala anna istijala fil bina'i min taswili shaytan cewa mutum ya shagala da waka yana da cikin mamaya take ta idan ya mamaye mutum amma Abdullahi dan Umar bai hana ta bane saboda ne walan yanha hali Allah ko ya ga dai Allah ta kawo fi a kaddin ne wai dan kaga fara sai abin da ya buwa karfiya shi da rabu da amma ba wai dan tana abu mai kyau ba wasu kuma suna kafa hujja da wannan cewa akan ai makaruni ya ga tana shi da bai hana ta ba. amma dai malamai kamar shi Abdullahi Jilani abin da yake magana akan shine a cikin babin layi sabar cewa malamai suna wannan magana cewa bai ana ta bane dan tattafa hada abin da domin idan ka zo za ka yi hani da mummunan aiki a ka'ida yi za ce so ka koya a aikin hujja al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yana da matakai idan kaga za ka hana mutum yanzu mutum da yake misali karamin laifi sagira in ka hana shi zai koma kabira to kyale shi ya ta sagirarsa wannan ka'ida ce a cikin ayyukan hijira da Abdullahi na Gwandu ya rubuta da sauran malamai suke bayani akan kitabu da'awa ya za ka yi da'awa in mutum bai iya fahimtar wannan ba to ko zai kawo ba aikin hijira ba nasa ba sai ya kuwa ko da yaushe sai ka lura da wannan sosai kuwa to da haka ta ga wannan hadisin Imamul Bazzar da Dabarani sun fitar da shi haka Ibn Abi Hatim an gane duk sun fitar da sannan hadisi na gaba حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني أخبرنا يحيى بن محمد يحيى المعاربي الزربي المدني كما أجل إنسا كان بسراني أما إيه. أنا يمزع الكنيا دا أبو محمد هو أبو زينب to mu ƙara hadisin sai mu akura mu tsaya da ba ai kaga ta ba zai mutu da ya ce kawai ba zai mutu zai ce in ji Allah ba ya ce ya ce ba zai mutu ba an gane ko ku ba ni in kara sadi ko mu tsaya haka mu kai sai mu tashi baban sabon babi ba to to an gane to bari mu karasa to sai yake cewa um أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو البصري قال سمعت أمرا مولى المطلب قال يتي ناجي أمرو واتو مولى بررن باو نم مطلب قال يتي سمعت أنس بن مالك يقول ناجي أنس بن مالك هنا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دبي ولا الددا مني بشيء يتي لست من دبي نيبانا زنتم بنزا yace ya ji annabi ya faɗi wannan kalmar ba na zancen banza ko ko zance na rashin kirki ko shirme ba na shirme wannan da min miri kai kuma ban dace da nayi shirme ba ko zancen da yake na banza yani laysa al-ba'ilu min miri kai yace ni wato rashin mutunci a guri na ba na yin sa kwata kwata bai dace da ni ba shi ma wato mala albani ya kaji a cikin ba'i ba kamar yadda ya gaya mana a nan bai inganta ba. Haddasana Hafsu ibn Umar kala akbarana Umar kala akbarana Khalid bin Abdullahi kala akbarana Ada ibn Sa'id an Sa'id bin Zubairi abokin Hajjaji. Ali bin Abbas babban ɗalibin Ibn Abbas ne yace wa minan nasi man yashari lahul hadith. Daga cikin mutane akwai wanda yake biyan wato yasan kayan yasashen zance. kayan wargi shine malamai suka ce huwa kullu ma kana min alhadisi manhiyan an sabilillah duk abin da zai shigaltar da mutum gabar bin tafarkin Allah ya yi kira lawo da hadisi to akwai wanda suke biya daga cikin mutane da kuɗin su to shine kawo a ne yake cewa um suratul luqman kale yake algira'u ashbahu shine waka da kamar makamancinsa in ka koma tafsirai za ka an ka kawo wannan dawa karkashin wannan ayar a surat al-luqman lahu hadith aka ce waka kenan har da waka حدثنا محمد بن سلام يتيو الإسناد كما قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا فنان ابن عبد الله تهمي عن عبد الرحمن بن أوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشي السلامة annabi yace wato ku watsa ku rika watsa sallama ku rika watsa sallama ku yada ta taslimu sai ku kubuta wal ajratu shawri shawru ya annabi alaihi salatu wasallam yake to al ajra ita ko zance na zancen banza to shi kuma shawri ne qala abu muawiya al ajru shine al abatu wasan banza kenan shine al ajru zance ko wasa na banza Allahu shine al-ajru haddathana Isam qala haddathana Hurayz an Salman bin Sumair al-Ilhani نعم حرف قال ابن عبيد وكان يجمع من المجامع يجمع من المجامع يا كسانتي هنا wato limanci daga cikin wuraren masallatan juma'a fabalagahu anna aqwaman yal'abuna bil kuba sai samu labarin cewa wato ai wasu mutane suna wasa da kwadu kwadu ai wata ce ko yawa lidu karta shine bil kuba fa kama gadwana sai ni ke cikin fushi yana ana yana hadawa a shaddan nahi mafi tsananin hali wato ya tsananta wajen hanawar sun magana sannan sai yake ala ku saurara innan la'iba biha lallai ne wasa da kwado ko lido ko farka da ya kulu kamari ha li ya kula afwan li ya kula kamari ha dan ya ce ta tatta alkimar ai ta take nan ko li kimari ha zai zama ke ko dan ya ce ta tatta shine aibetin haka ne kamar ya? kamar ha kamar ha to dan ya ci ladan nan na ka ce zawara ana nufin dan ya ci kuɗin kamara kuma tatar kuɗin tatar ni da ta nufin haka ya nuna amma bai yi duk bai ci karo ba kamara dan ya ci wato kuɗin tatar eh dan fa'idar da za a samu shine kamara fa ajiri lahmin kinji kamar wanda ya ci naman alade ne naman alade cin ka ne to kamar wanda ya ci haramun ne wanda ya ci kuɗin jata wa mutawaffihi biddami kamar kamar wanda ya alwala da jini ne in ya alwala da jini alwala ta yi yawa yani bil kubati yana nufin alkuba shine annabi shine fadu da du tata da sauran an gane ko ko dara da ake faɗa dara annabi akwai wanda naga suna tawili sai su zo ba za ku je duk ka fassara inna lahi wa biha li ya'kula thamara ha dai da yadda yazo ana ku ka akili lahm al khinzir wanda yake yi dan yayi ne dan yayi ta ta ci wato dan yayi ta ta dan yayi ci kudin kamar wanda ya ci naman alade ne sai suka ce an gama zancen nan sabuwar magana wa mutawabbi ibi jami sannan kuma wanda yake yi yau da gobe kawai kamar kullun shi ba dan kuɗi ba za a zo a ta wasan da ko a waya ko a kaza shi kuma kamar wanda ya alwala da jini ne wannan ni har yanzu ban gamsu ba domin maganar gaba ɗaya ɗaya ce cewa aka yi wanda yake yi da ya ci kuɗin ta kamar wanda ya ci nama alade ne kuma kuma sai aka ce wa muta wa- wannan wawun ɗin wawul adab ce sannan wa muta kuma kamar wanda ya alwala da jini ne yani bil kubati annabi akwai wanda dan karku zo wata ran wanda suke cewa lidu ya halatta ai wasan ta sai da cikin wasu malamai a cikin malamai na ma da na ya kawo wannan har yau ni ba hankali na bai kwanta ba wannan tawi ne nasu an fahimta da kyau ko cewa wai dai ba kullum za ka yi ba dan gwada ne wata ran sau ɗaya ko a shekara a ce sau biyu misali sai a ce to ai kamar wanda ya yi kaza ne wai wanda wace oke wannan sai a ce sau ɗaya biyu wai ba komai sannan wanda yake kullum shi ne kamar wanda yake alwala da jini ba da kuɗi ba me yi da kuɗi kuma kamar wanda yake naman alade ne. Ai. to shi kansa wancan din ba ka san biya ne sallar shi ba ai wanda kuma baya sallah ai ko me matsayin sa gaskiya to to Allah ga yau dai jaraba da Allah ya mana matsaya a nan eh za mu shiga babu babul hadi wa samtul hasan akan positive thinking shi ne zai magana a kai da lifestyle abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wani lokacin ma ya yi dama gaji wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya ya je mana suna da ubangiji da sunayen su kyawawa da tsohon zama ɗaukaka